الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin litinin daren talata wanda yau ya yi daidai da 25 ga watan sha biyun musulunci watan zulhijja yau hijira na da shekara 1445 daidai da ɗaya ga watan bakwai na shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce anan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masa'il littafin koyon ibada wanda muke bibiyarsa a wannan maktaba a daidai wannan yini kuma a duk lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a darasin da ya gabata malam yana mana magana game da wanka na shari'a mun ji farillan wanka mun ji sunnonin wanka mun ji mustahabban wanka har mun shigo gabar da malam yake cewa ومن نسي لمعة أو عضوا من أعضاء غسله duk wanda ya manta wata lam'a ko wata gaba daga cikin gabbai na wankansa badara ila huslihi sai hanzarta zuwa ya wanke hina tadhakkarahu a lokacin da ya tuna da wannan lam'a ko wannan gaba walau ba'a da shaharin ko da bayan wata guda ne wa adama salla qablahu amma sai ya sake kafatanin sallar da ya yi kafin ya yi wannan gyaran ko kuma kafin ya wanke wannan luma ɗin wa in akarahu har idan ya jirkinta wanka ɗin ba da an tazakkarahu bayan ya tuna ya jirkinta bayan kuma ya tuna to sai maliki ce batalau husluhu wankan nasa gaba ɗaya ya rushe an gane ko? wankan ya rushe gaba daya a fa'in kana fi a za'ilu wudu amma idan a gaban alwala ne ya bar lum'a ɗin ko wata gaba bai wanke ba kuma wasa dafa husul wudu a jaza'ahu kuma wankin alwalar da zai ta cikin wanka to ta ainihin ta isar masa an fahimta to wannan shi ne inda muka tsaya a darasin da ya gabata haka ne a shafi na hamsin da biyu wannan kuma shi ne darasinmu na 24 a littafi insha Allah an ga wurin? albayan ƙarin bayani ko sharhi in ji malam ya'ani anna man tazakkara lum'a duk wanda ya tuna wata lam'a daga cikin a lam'a ta daga cikin gaban alwala ma'ana ya bar lam'an san lam'a ai ka je wanke gabar alwala wani guruwa bai taba ba ana fahimta ko a kafa ko a hannu wannan shi an lam'a kamar yadda ake faɗa a duk wanda ya haka jimalan ya tuna da lam'a a cikin gaban wankansa badar ila husnihi sai gaggauta ya hanzarta zuwa a zuwa wanke zuwa wanke wannan lamadin ya gaggauta ya wanke bi mujarradi tazakkurhi daga tunawarsa din iya tunawa to kada ya bata lokaci kawai sai ya je ya wanke ita wannan lamadin wannan shine hukuncinsa ya tuna da wuri ya je ya wanke wannan lamba kamar yadda ya ganta a cikin gabbai na wankansa kenan shine bi mujarradi tadhakkurhi daga zarar ya tuna min ghairi tawanin ba tare da bata lokaci ba kar ya ja lokaci ko bayan ya tuna li'anna al-fawra ma'a adh-dhikri wal qudra min fada'il ghusli domin al-fawr yin abu abu daya kai wankan ka kafatanin sa duka abu daya ba tare da karar raba ku ba ka wanke kafa a can ka wanke hannu a can ka wanke kai a can ma'a dhikri wal qudra tare da ka sani kana tune da yin wankan abu ɗaya ba manta wani abu kai ba kamar wannan kenan sannan kuma wal qudra kana da ikon yin wankan abu ɗaya to yace wannan iya ɗaya daga cikin farillai na wanka ana ganewa ka yi wanka abu ɗaya matuƙar ba wani abu kamanta ba sannan kuma kana da ikon yi abu ɗaya ɗin to sai ma da ce wannan iya cikin farillan wanka kamar yadda gabata ba walau lam ya tazakkaruhu illa ba'da shahrin da dai a ce shi mai alwalar afwan mai wankan ya manta bai tuna da wannan lum'a ba har sai bayan wata guda au aksar ko abin da ya fi wata guda sai malik ke cewa wa ada jami'a salawat allati sallaha bi hadha al-ghusl an-naqis yace har sai in bayan wata guda ya tuna ko an su kwanaki ya tuna cewa bai wanke wannan gabar daga cikin gaban wankansa ba ko wata lum'a daga cikin gaban wankansa sai bayan wata guda ya tuna ya wanke to sai ya sake sallah kafata ne sallar da ya da wani wanka ana fahimta shi ne zai sace gaba ɗaya sallar da ya da wannan wanka wanda malin ke ce masa naqis wanda tauyayye ne bai cika ba li'anna ta'mim min arkanihi domin game jiki da ruwa ka game jikinka da ruwa kafataninsa matukar babu larura ta rauni ko karaya shi ma iya cikin a farillai na wanka fatarku mubtilul lahu male ce barin wata gaba ko barin game jiki da ruwa a wanka na shari'a to wannan iya kawo wankan ya ɓaci gaba ɗaya har in ka sani ko da da kan farce ne ka sani bai ruwa bai taɓa shi ba da gangan kuma ka bari ruwa bai taɓa shi ba to baka da wanka wanka ya rushe gaba ɗaya domin ƙa'ida ne sai ka fatanin jikinka ka taɓa shi da ruwa duka matuƙar babu larurar rauni ko karaya ko abin da ya kamata ana fahimta لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبا هريرة كيتشوى رضي الله عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي إن تحت كل شعرة جنابة cewa a ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba fagsilu sha'ara ku wanke gashin jikinku gaba ɗaya sannan wankul bashara ku game jikinku da ruwa albashara shine fatar jiki kenan ko game ta da ruwa gaba daya abu dawud wa tirmidhi wa ghayruhuma da imamu abu dawud da imamu tirmidhi abu isa da kuma waɗansu su duka sun fito da wannan hadisi kunga ashe wajibi ne mu dinga takatsantsan a lokacin da mutum yake wanka na shari'a ba kamar wanka bane ne yau da gobe shi wannan wanka ba lama ba wani abu amma an dai wanka na shari'a ya kama ka to kai ta katsantsan ka tabbatar da cewa iyayenka iya ikonka ko ina ka tabbatarwa ya kaba ya taba shi amma matukar kana gaggawa to zaka iya tafiya ka bar wani gurwa bai taba ba kuma kan iya kawo wankan kai zama naƙisi tauyayye kuma ibada da kai ta sallah ma ta zama tauyayya ba za ta bi sai ka sake ta so ka duk abin da zaka yi na wanka na shari'a kai cikin nutsuwa kuma da takatsantsan sannan iyalai ma a faɗa musu wannan in wanka ya kama ta na haida ne ko na janaba ne ko na haihuwa ne na nifasi to ta yi ƙoƙarin tabbatar da ko'ina a jikinta ruwa ya taɓa shi wannan shi ne shari'a kuma iya cikin farillai na wanka kamar yadda ya gabata baya amma da yake cewa wali hadisi khalid bin ma'adan khalid bin ma'adan yake cewa an ba'di ashabihi daga wa'ansu daga cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi yusalli wa fi zahari kadmihi lam'a ko lum'a a a wannan bayan kafansa bayan kafa ba cikin kafa ba sai ma'aikin Allah ya hango ta lam'a khattur dirham kamar dirhami dan wani shaci ne haka kamar kobo irin nada ko sisi irin nada lam yusib halma wanda dan wannan wanda ya gani ruwa bai taba shi ba fa amarahu sallallahu alaihi wa sallama an yu an yu'ida an yu'ida alwudu'a was salah sai ma'aikin Allah ya ce je saki Allah kuma ya saki sallah ana fahimta yayi alwalar fa yayi sallah amma sai ma'aikin Allah ya gano lum'a a jikin alwalarsa sai ce irji fatu'idul wudu'a wa salama'an ka je ka saki Allah kuma ka saki wannan sallah shi ma wannan hadisi Abu Dawud ya fito da shi fal hadithul akbaru fal had afwan fal hadathul akbaru kal asghari fi hadha al da karamin kari da babba duk ɗaya suke a wannan hukuncin ma'ana da alwala da wanka na janaba duk ɗaya ne hukuncin idan wanka ne wankan bai yi ba idan alwala ce ma alwalar ba ta yi ba ana ganewa sai ce falhadasul akbar kalhadasul asgar fi hadal hukum da karamin kari da babba duk ɗaya ne a wannan hukunci wa annahu idza akhraja ko kuma idza akara ghasl lum'a aw al'ud faqad batala al-ghusla har idan mutun ya tuna ya bar lum'a a wankansa ko alwala kuma sannan ya jirkinta wankewar yini akara ghasilin lum'a ya jirkinta wanke wannan lum'a din ko gaba daga cikin gaban wankansa to hakika wankan ya ruguji gaba daya li'annahu taraka mawala ba'da adh-dhikr domin ya dauke wata farilla ta wanka shine mawala jerantawa ana fahimta jerantawa tana cikin farillan wanka kenan kama marra daliluhu fi fada'il al-ghusl kamar yadda mun wuce ta can farallan wanka ya faɗi dalilin haka ne sun maƙala innahu iza kana al'uddu almansiyu min ɗafi a za'i wudu'ihi sannan gabar da mai wanka ya manta ita ce al'uddu almansiyu gabar da ka manta ko lum'a a gabar da ka manta sai aka yi sa'a a gaban alwala ne kamar hannu ko ƙafa ko fiska wa gusulu wa guslihi bi niyyatul wudu'i ajzahu idan kuma ka zo ka wanke shi da alwala ta cikin wanka to wannan wankewar ta wadatar da kai an fahimta anya an gane kuwa mutum ne ya bar lam'a a wanka a ƙafa ko a hannu ko a fiska to da ya zo alwala da zai alwala cikin wanka ruwan da zai wanke gabar alwala sai ya wanke wannan lam'ar to shikenan alwala yayi bai ya saki ba wankan yayi kuma alwala ma ta yi an fahimci wannan shine wa sadafahu ghuslu ghuslu alwudu bi niyya ajazahu ajazahu an ghuslihi bi niyyatil janaba ya wadatar masa ce sai ya sake dawowa ya wanke da niyyar wankan janaba idan ya wanke da niyyar alwala ma ya sa masa an fahimci wannan wallahu a'lam mawani'ul janaba abubuwan da janaba take hanawa kamar yadda akwai mawani'ul haid ko abinda haida take hana mata su ita ma janaba tana hanawa akwai abubuwan da janaba ta hana wanda har in kana da janaba ba kai wanka ba to haramun ne ka aikata wannan abu ana fahimta wala hilu lil junubi dukhul al masjid ko dukhul al masjid mai janaba bai halatta ki ga masallaci ba wala qira'atul qur'an haka nan mai janaba bai halatta karanta alqur'ani ba illa al-aya wa nahwiha sai aya da makamantanta shi ma suka ce kamar neman tsari haka ana fahimta litta'awuzi ya gashi nan ma litta'awuzi wa nahwi kamar ayar karanta neman tsari da abin da ya kamata wala yajuzu liman la yaqdiru ala masil ma al-barid wanda ba shi da ikon taɓa ruwa mai sanyi ma'ana ya yi wanka wajen busar da janabarsa to bai halatta gare shi ba an yi a tiya zauje ta ku ya je zai kewa iyalinsa hatta yi iddal ala har sai ya tanaji wani makayin da zai ajiye ruwan zafi ciki ko gunda zai dafa ruwan illa an yi hata lima falashe a alai sai da in mafarki ne to wannan ba wani ba ana fahimta albayan ya'ani annahu la yajuzu lil muhdithi hadasan akbar bai halatta ga wanda yake da hadasi babba kamar janaba kenan dukulul masjid bai halatta ga masallaci ba wa qira'atul qur'an haka nan bai halatta karanta alqur'ani ba illa litta'awudhi bil aya wa nahwiha sai dai karanta wata aya ta neman tsari ko abin da ya kama da wannan wala yajuzu lahu umurun ukra sakatat anha sakata anha al muallif anha al muallif sai malik ya ce akwai abubuwa da yawa da malam mai littafin asali ya yi shiru bai kawo su ba ana fahimta wahiya as-salah haka nan bai halatta ga bai janaba yayi sallah ba wa masl wa masl wa masu al-mushaf haka nan bai halatta ya dau kofin alqur'ani ba wa tawaf haka nan bai halatta mai janaba yayi dawafi ba ana ganewa an tafsir al-ayat ga abubuwa da dalilai suna zuwa kasa wannan shine kamar abin da malai ya kawo na ƙari kan shi asalin mai littafin ya ce shiga masallaci da karatun alkur'ani sai tsaya shi ko malamin shirhi sai kara da sallah da daukan kufin alkur'ani da dawafi shi ma sai kara guda uku ana fahimta to akwai wa'ansu abubuwan ma da yawa wanda aka hana mai janaba yi shi an hana ki zama da janaba haka kawai babu dalili da janaba a jikinka ba wata larura a ce kawai kana zaune ka yin wanka shi ma shari'a ta hana wannan kuma iya sababa wa mutum abubuwa da yawa na kyama daga ciki akwai mantuwa ciwon mantuwa daga ciki akwai a wannan duk abin da aka yi wa mutum nasu dabaru zai iya tasiri a kansa ko wani sihiri ko wani tsafi zai iya tasiri a kan mutum har inda iya sakaci wajen wankan janaba ana fahimtar wannan saboda ka ana so a gaggauce a gaggauce har in janaba ta samu ta yi kokarin yin wankan janaba wannan shine kaida amma barin janaba ba tare da larura ba iya haifar da abubuwa masu yawa kuma abubuwan kyamama da amma dukurul masjidi wal maqsu fihi malaci amma shiga masallaci da zama cikin masallacin fali hadisi ummi salama akwai hadisin ummi mu'minin ummi salama Allah ya kare da ita qala take cewa دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرحة هذا المسجد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin farfajiyar masallaci fanada bi a'la sautihi sai manzon Allah yayi kira da madaukakin muryar shi yake cewa innal masjida abin sani kun ga masallaci la yahilu li ha'irin bai halatta ga mace mai haila wala junubin haka nan bai halatta ga mutum mai janaba wannan hadisi ibnu majah da imam tabarani sun fito da shi inji ummi salama Allah ya kare yadda da ita take ce abinda ma'aikin Allah ya faɗa ke masallaci bai halatta mace mai haida ta shiga haka nan masallaci bai halatta mutum namiji ko mace mai janaba ya shiga ma'aikin Allah ya ce haka bai halatta ba wa amma qira'atul qur'an faliƙaulihi alaihi salatu wassalam dalilin da yasa janaba take hana karanta alqur'ani akwai hadisin da ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam la taqra'u al-ha'id wal junuba shay'an min alqur'an mai haida da mai janaba kada su karanta wani abu daga cikin alqur'ani ana fahimta rawahu tirmidhi wa allahu wa allahu ولكن حديث علي كرم الله وجهه لصحته يشهد للحكم وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا رواه أحمد والخمسة مالك يتشوى wannan hadisi da ma'aikin Allah yake cewa me mace mai haida da mai janaba bai halatta su karanta wani abu daga alkur'ani yace hadisi ne wanda akwai wanda suka allala shi daga cikin malaman hadisi masu suka mai ta'alili amma akwai hadisin aliyu Allah ya kare da shi lisihatihi shi wancan hadisin na aliyu Allah ya kare da shi ya inganta iya da inganci amma yashhadu lil hukumi ya goyi bayan wannan hadisi da ainihin hukuncin hukuncin ya karbi hadisi ma'ana hadisin sai na aliyu radiyallahu anhu ya zo da kwatankwacin hukuncin wannan hadisi saboda ka shi hadisin sai na aliyu radiyallahu anhu ya zama shahid akan wannan hadisi ana fahimta ya ƙara masa ƙarfi hukuncin ya ƙara bayyana wajen haramci wa huwa shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina aliyu Allah yake cewa radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta mana alqur'ani a kowane hali amma ma lam yakun junuban matakar bai da janaba ashe idan iya da janaba ba ya karanta musu alqur'ani ke rawahu ahmad wal kamsa imam ahmad da malamai guda biyar suka fi da hadisi was salatu yin sallah ga mai jaraba haramun ne fardan kana au nafilan wannan sallah farilla ce ko nafila ce li kaulihi ta'ala Allah ta'ala yake faɗi cikin alqur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مالك يتوى الله تعالى يأتي ياكم في إيمان لا تقربوا الصلاة كركك سنشين صلى وأنتم سكارى كنا ينعم باي wannan aya ko ta sauka kun haramta shan giya ana fahimta duk lokacin da kuka yi maye to ku daka da haifin sau kasa nan ku je ku yi sallar ko kuma in kun tabbatar lokacin sallah ya kusa to ku kame daga shan kayan maye hatta ta alamun wata kulun har sai kun san abin da kuke fada kar ka je sallah kana karatun alqur'ani kana sha kuɗa da wani abu haramci kan haramci ke haka nan wala junuban ai la taqrabu salata wa antum junuban ke kada ku kusanci sallah kuna masu janaba illa abiri sabilin har sai in mutum ɗan tafarki ne kamar kana cikin tafiya sai janaba ta same ka a kan hanya musamman tafiya irin ta da da ake zango a jeji a kwana kuma ka ga dama tafiya kake baka da wani tanaji na wanka da sauransu kuma ga lokacin sallah yayi sai aka baka dama kai taimawa kawai can aya ta karasa da magana taimawa ana fahimta shine illa abiri sabilin hatta tabtasilu har sai kun yi wanka in dai ba kan tafari kake ba sai ayat ta goya cewa wa in kuntum marda idan kun kasance ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna cikin yanayin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum an-nisa ko ɗayan ku yayi bayan gida ko ɗayan ku ya zai kewa matarsa amma falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba to sai Allah ce fate mamusa idaddai sai shari'a ta ba ku dama ku yi taimama da kasa mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum taimama nan ya ku shafi fasar fuskar ku kuma da hannaye ana fahimta wannan ayat tana cikin suratul maida akwai suratul nisa tana cikin suratul nisa aya mai namba ta 43 wannan shine hukunci idan sallah ta riske ka kuma kana mai jaraba amma baka da lafiya ka da zazzabi mai tsafi wanda baka da ikon maka kusanci ruwa ba da talan taimaka ko kana da ciwo a jikinka wanda zai hana ka zuba ruwa a jikin kaiwanka ko kuma a kama nemi ruwan ka rasa kana cikin tafiya ne akan hanya to Allah ce duk wannan larurai in sun samu ba za ku jirkinta sallah ba dan ba ku da tsarki dan ba ku yi wanka ba sai ce ba ta yammamu sa'idan dayi ba sai mutum ya samu ko ƙasa mai tsarki ya buga hannunsa ya taimawa ji isa ƙasa ana ganewa? ƙunga wannan iya nuna mana girman ibadar sallaci ko janaba ce da kai ko ka yi bayan gida ba ka yi tsarki ba ko fitsari ko ma menene larura ta rashin ruwa ta shigo ko kuma a'a ga ruwan baka da ikon ka je ka samu shi ko kuma a'a baka da lafiya idan ka zuba ruwan jinyar za ta ƙaru to malamai suka ce duk wannan janabar da najasa Allah ya baka dama da za ka ɗauke su a shar'ance ka je ka yi sallah shi ne ka yi taimama kawai sai ka je ka yi sallah ka kuma ko da ka samu lafiya ko ka samu ruwan za dai ka yi wanka amma sallah ba za ka zaki da sallah ta daga ta tafi ga madallan musulunci madallan musulunci ana fahimta kuma wannan zai nuna muku irin yadda Allah ta'ala yake mu'amalantar bayinsa wajen sauƙaƙa musu a wannan rayuwa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah iya son ku da sauki baya da muku da tsanani yuridu Allahu an yukaffifa ankum wa kulika al-insanu da'ifa Allah ta'ala iya so ya sauƙaƙa muku ya sassauta muku domin ya halicci ɗan adam mai rauni to Allah yake tausaya wa bayinsa yake sauƙaƙa wa bayinsa amma mu ko ba ma sauƙaƙa kanmu ba ma tausayin kanmu ko a galibiyar mu kanmu da kanmu muke wa mugunta amma Allah idan kun duba ma maqasidu shari'a daga cikin manufofin shari'ar musulunci akwai attakafif akwai sauƙaƙawa abinda zai ƙara fito muku fili a wannan shine akwai wani mutumi wani sahabi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi dan yirin jaye shi da Ramadan da rana sai je kusanci zai kusanci iyalinsa da ranar Ramadan da kusan sahabai masu gaskiya ne ba irin mu bane ya tabbatar yayi ya kuma ba shi da mafita sai ya zo ya tambaye manzon Allah me hukunci ana fahimta ya tako da kafar sai bisa manzan Allah a zaune farkon abin da ya ce wa manzan Allah ya ce halakatu ya rasulullah manzan Allah na halaka na halaka ya rasulullah sai manzan Allah ce me ya halakar da kai me ya baro sai ce wallahi na je na afkawa iyali na da rana kuma a rubuta ya ce abin da ya faru kenan ya ce ya ce to kana da baiwa da za ka yanta ta sai ce wala ba da jiyar su ba ya ce za ka iya zuwa ka ciyar da miskinai sittin ka ciyar da su abinci ya ce wala manzala ba da wannan halin ya ce to ka je ka yi azumi sittin a jere ya ce to manzan Allah azumin wata guda ma na kasa yi ba na tana wata biyu ana fahimta sai ce to yake na zauna gefe ka zauna ga jira kuma abin da an dace can ana zaman majalisar manzana sallallahu alaihi wasallam ana ta karatu ana ta bayani ke can aka kawo zakati wani ai kayan abinci wasu malaman suna ce dibino ne kuma me da aka kawo zakka sai manzana ce ina wanda kafara nan ta kama shi sai ce gani ya rasulullah sai ce to gashi wannan kayan ka je ka samu miskinai mabukata mutum 60 ka raba musu kike na kai kafara ka biya wuce ya kalli kayan nan ya tsaya a kansa ya ce wallahi mazan Allah yana ganin duk madina ba gidan da ya fi gida na bukatar abinci abinci ana gane ba kaga ko kai ne alƙali koran zafi tunda duk sauƙin duniya ka ba shi to sai mazan Allah ce ka ɗauka ka je ka ci da iyalin ka da shi kenan magana da wuce dan Allah akwai addini mai sauƙi musulunci kafara ce ta kama shi ba aka samu kaya na baitul mali na zakka aka ce je ya raba wa miskinai cikin yayin kafara yace wallahi ma mabukaci na fitar je amfani da shi a gidansa haka asalin shari'ar musulunci take ba kunci a cikin shari'a an ce idan kana tafiya ka rage sallah ka yi biyu a zahar da la'asar da isha'i an baka wannan dama idan da ramadan ne an ce ka ajiye azumin ba ko kwana nawa za ka yi idan ramadan ya wuce sai ka kirga wannan kwanakin ka rama kayan kuma ramuwar ma za ka iya ciccirawa ka yi ɗaya ka huta ka yi biyu ka huta aka gama don ba shar'anta wa mai ramuwa jera azumi ana fahimta duk wannan sauƙi musulunci ne sallah an ce in ba ka iya yi a tsaye domin larura ka zauna ka yi sallan ka a zaune yayi idan a zaunan ma ba za ka iya yi ba ka kishin gida ko ka samu wani abu ka dogara da shi ka yi duk an baka wannan dama ƙarshen ma sai manzo Allah ce in ma duk a zaunan da kishin gidan da tsayen da dogaran duk ba za ka iya yi ba to fa aumi iman ka kwatanta a zuciyar kana sallar shi kenan idan kai wannan kayi sallar kuma ta tafi duk wannan Allah iya mana wannan ne domin mu ma mu samu yadda za mu yi mu'amala da juna mu zauna lafiya Allah iya da ikon ya kallafa mana abin da ba za mu iya ba don mu kasa kuma ya azabtar da mu amma duk abin da Allah ya ce mu yi a matsayin mu na bayan sa musulmai wallahi za mu yi tunda ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba mu taba dorawa rai wani abu a shari'ancin ba ce za ta iya yi sa ba abin da ba za ta iya yi abubuwa da yawa ma ƙarfinmu da capacity mu ya wuce shi amma sai Allah ya ce ayi abu kaza shi yake bukata amma duk da haka shi ba zama to kasalallu ko masu son zuciya ko masu ha'inci ko masu kaza ko masu kaza duk da wannan sauƙi da shari'a ta yi ba kuma abu na biyu ga sauƙi daga Allah ga sauƙi na shari'a amma mu kuma ba ma so mu sauƙaƙa wa kanmu da kanmu a kullum so muke mu tsananta wa junanmu ga ma da irin abubuwan da suke faruwa ne shahin abuwa ya sani yanzu ba wani abu wanda za ka ci iya da farashi guda ɗaya a ƙasar nan babu za ka siye shi yanzu za ka iya zuwa nan da awa ɗaya gawo kuma haka an riga ma ya zama jinin jikin mai musa ka sai abu yanzu ga shi ka siye shi ba ka je ka dawo shi ne a kwalin ba wani aka ɗauko aka ajiye ba sai ya ce ya ƙara gudu kuma kana so dole ka za ka siya ba da zaka kaga ba zancen sauki ba zancen sauki ku duba kamar akar masaran nan da shinkafan nan da waken nan da kayan mai nan duk ba wani transportation da jirgin sama ko jirgin wake da musu duk wuzin area da muke noma kayan amma ka ji cikin sati abu ya ƙara dubu ishirin abu da cikin sati daya to ina sauki ina ina ra'amar ina abin nan kuma duk mu ne mu ya mu ne mu ya mu ne kaga Allah ta'ala da kansa iya nufin mu da sauki wannan sauki kuma shi sahabban manzon Allah suka dauka suka zauna lafiya wallazina ma'ahu ashiddaw 'ala al-kuffari sai ce ruhama'u bainahum masu tausayin junan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai jabi wata rana sun taho daga tafiya sai rakumin jabi ne yake bada matsala sai manzon Allah ya abin nan da ya zo aka yi wa rakumin hikimomi ya taho sai manzon Allah ke cewa jabi sai mun da rakumin nan tun na kamar kaga jirgi sai mun da shi sai suke ciniki da manzon Allah da jabi sai rakumin yace in mun zo gida zan ba ka kuɗi yace suna zuwa gida manzo Allah ya dau kuɗin ya aika wa Jabir Jabir yace to ga raƙumi na a tafi masa da shi da ya riga ya sai manzo Allah ya tura wanda ya kawo kuɗin yace je mayar masa raƙumin da kuɗin da ya hada ya baki dama bi siya dan ya raba shi da kayan sa manzon Allah sai sai abu agunka sai ya hada da kuɗin da kayan ya bar ma kayan domin tausayi irin nasa kuma haka ake so makwaikwai shi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun cika junansu da tausayi sun cika junansu da tausayi an ce akwai lokacin da aka kaiwa wani bawan Allah ko irin kan akuya ne ko na rago ne haka wani bawan Allah ya yanka to sai daukan ya dafa shi haka ya kaiwa gidan wani makwacin sa da ya buɗa sai tsaye nazari a ransa kai ai ina ganin makwacina wani ya fi da daɗewa rabansu da namu ainihin sabuna da nama ban daɗe sosai ba a kai masa aka ɗau wannan nama aka kai wa makocin shi ma da ya buɗe ya gani ya ce kai ni rabona da nama ai bai fi sati biyu ba amma ba makewa ne ya fi da ya kai masa ta kai shi muku ana haka ana haka sai da kan ya dawo gidan wanda ya fara ba da shi ba wani haɗa baki suke ba domin tausayi a zuciyarsu ga wa'ansu sahabbai yaƙi ake an yi gumurzu an kai su kasa jini iya ta zuba sai ɗaya daga cikinsu yake nuna a kawo masa ruwa ya sha to kusa da shi ma akwai wani akwanci kusa da wancan ma akwai wani akwanci to sabai ana ta neman mai ruwa mai ruwa aka samu wanda ruwa aka ɗauko a gurguje aka zo za a biya wannan na farkon iya kwanta cikin jini sai ya ji na kusa da shi ma iya buƙatar ruwa sai yake nunawa a kaiwa wancan a cikin jini beki a kaiwa wancan shi ma wannan da aka kai masa ruwan za'a ba sai ke nuni a kaiwa wancan ɗayan kafin aje wajen na ukun ya mutu aka dawo na biyu shi ma ya mutu shi ma na farkon ya mutu ba wanda ya jaro a cikin kowa ya mutu da kaunar ɗan uwansa a zuciyarsa wannan shi ne rayuwar musulunci ba amma yanzu allah allah ake ka ɗaga kayan ka asima duk wannan talaucin da ake ko ba ka bane shago ka ne a kasuwa a'a wani dan mashin din gari kana zuwa gona da shi to dama wani soke kai ka daga ka sai zo ka durkushe gaba da gari na zuwa gona wani gidan laka gari ka dama kana ta ciko kana ta zubawa dai haka ne Allah Allah yake ka daga ko dama ya mutu zai parking space ko shi dama ko zai yi lambu dama ka dame shi abubuwan to haka suke nunawa a galabiyar mu ba duka ba a galabiyar mu haka ake to daga wajibi ne masa tausayi da jin kai a zuciyar mu shine kwatankwacin rayuwar sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tausayin zai sa Allah ya tausaya mana arrahimuna yarhamuhumullahu tabaaraka wa ta'ala duk masu tausayin junansu to Allah iya tausaya musu kuma layar hamman layar ham duk wanda bai tausayi Allah ba zai tausaya masa ba ana fahimtar wannan Allah ta'ala ya samu dace to lalle ilalla shari'ar musulunci ta zo da manufar tausayawa kuma ta zo da manufa ta sauƙaƙawa juna ta zo da manufa ta ainihin sassautawa juna duk wannan iya cikin makasudin shari'a kamar yadda ainihin malamai suke faɗa to shine lalle illa in janaba ta same kana kan hanya ba ruwa ko wani abu ya faru to sai aka ce kai ki mama kai sallah magana ta wuce fahimtu na hudu wa masul mushaf alkarim da daukan alqur'ani mai girma daukan kofin alqur'ani mai girma shi ma haramun ne ga mai janaba ne li qawlihi ta'ala Allah ta'ala yana cewa innahu laqur'anun karim abin sani dai shi abin karantawa ne mai girma alqur'ani kenan fi kitabin makanun iya cikin wani tsararren littafi ne lauhil mahfuz daga nan alqur'ani aka sako da shi Allah ya masuhu illa almutahharun asali ba mai shafan alqur'ani sai mutahharuna tsarkaka daga Allah sune mala'iku masu tsarki haka wa ansu malaman suka fassara wanda kuma ita ce fassara mafi inganci amma kara taba alqur'ani sai mai tsarki ayar ba ta nuna wannan labari kamar yadda malaman tafsiri suka yi ta bayani akan tanzilun min rabbil alamin amma alqur'ani sauƙaƙe ne daga Allah amma duk da ayar ba wannan take nufi ba kamar da malamai suke faɗa haka nan ɗaukan alqur'anin da najasar haramun ne an gane ko domin wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama abin da Allah yake girmamawa to alama ce ta tsoron Allah a zuciyarsa Allah iya girmama alqur'ani Allah iya girmama abotan alqur'ani saboda ka girmama alkur'ani ka girmama abotan alkur'ani to ka nuna kana tsoron Allah ke abin janna saboda ka karanta alkur'ani kamar yadda imam malik yake an ce sai yayi wanka yayi ado ya fesa turare sai zai zauna alkur'ani zai karanta in hadisi zai karanta in fatawa za mu saka in ya kayan jikinsa ma bai da so bayan iya bude baki ya bada fatawa addini ana fahimta duk wannan girmama abin da Allah ke girmamawa darajanta abin da Allah ke darajantawa so da qur'ani ya kai a girman shi qur'ani ya kai a martaba shi ma'abutin alqur'ani sun kai a karama su ana fahimtar wannan so da wajibi ne mu kiyaye tsarkin mu ingancin suturan mu yanayin bakunan mu duk lokacin da zamu yi ta'amuli da alqur'ani to mu kiyaye harsunan mu sannan mu tsaftace jikin mu mu samu gu mai kyau mai tsarki gu mafi tsarki a cikin guraben da kake da iko da shi ka karanta alqur'ani wannan shine abin da ya kamata maliki cewa wali kaulihi alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamassa alqur'ani illa wa anta tahir kar wanda ya taba alqur'ani sai wanda yake da tsarki doka ce daga annabi muhammad ba a yadda ka taba alqur'ani ba sai kana da cikakken tsarki kamar yadda bayani duka ya gabata darul qutni wa huwa sahihun hadisin yana da inganci ijmalan na biyar ɗawafi da aka hana mai janaba ya yi ɗawafi a ɗawafu limara wahubun abbasin radiyallahu anhu daga cikin abin da aka haramta wa mai ɗawafi abuwan mai janaba yi shi ne ɗawafi zagaye ɗakin Allah da mai janaba da mai haida duka ba za su yi ɗawafi ko da ana cin aikin hajji na na aisha Allah ya ƙara yadda da ita sun je hajji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin yanayin sai haida ta zo mata sai take shi ya rasulullah haila ta zo mun kuma gashi muna aiki yace if'ali ma fa'al hujjat illa Allah ta tufi bi bi baitul maqdis yace ki duk abin da masu aiki haji suke aikata ba amma awafi ne kai ba zaki ba sai kin yi sarki ana fahimta sai malik yake cewa a anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tawafu salatu shi dawafi kamar sallah ne dawafi suna da alaka ta kusa da sallah illa illa anna allah ahalla fihi fihi al-kalam illa anna allah ta'ala ahalla fihi al-kalam sai dai dawafi shi allah ya halatta kai magana a gane ko kana dawafi ba a haramta ma kai magana ba kamar yadda haramun ne kuma kana sallah kai magana a gane ko amma fa man takallama duk wanda zai yi magana iya dawafi in har magana ta kama za ka yi to fala ya takallama ila bi khairi kar ka buɗe bakin ka yi magana sai da alkhairi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam at-tirmidhi wa darul qutni waɗannan malamai sun fito da wani hadisi wa amma qawluhu amma fadin su ne yake cewa wala yajuzu liman la yaqdiru ala masil ma al-bari bai halatta ga wanda ba shi da ikon ta'ammuli da ruwan sanyi wajen wanka an yi a ce taho. ya je ya zai kewa iyalinsa kuma ya san ba shi da ikon yin wanka da ruwan sanyi hatta yi idda la'ala shi ne illa an yi hatali mafalashe a alai to sai ya tanaji ruwan zafin hukun da zai zuba ruwan zafi shi shi da in mafarki ne to wannan babu wani abu da shi amma yin nan ko musamman masu bin mazabar imam malik masu fi karfafa wannan duk sun ce ba a yadda ba wai don sanyi ka kasa yin wanka ka roƙe sallan asuba in janaba ta same kuma kana da iyali sun ce ba a yadda ba amma wanda bai da iyali ko mafarki ne ya sababa ma janaba to shi an ma sauki in sanyin ya yi sanyi ko tsannan sanyin ba za ka iya wanka ba to sai ka je ka yi taimawa ka je ka sallah an baka wannan dama amma matukar kana da iyali to malamai sun ce musamman masu bazin mazhabar imam malik sai ka yi wa kanka ta da shi za ka kusanci iyalin ka yi dauda da jirgin kanka wannan shi ne abin da ya fada kuma sallu zari'a ne wannan domin kada a yi wasa da ibadar Allah ana fahimta sai yake cewa illa an yi hata fala shi alai fayilzim ala zalika naqluhu min al-ghusl ila tayammum to shi wanda mafarki yayi ko ba shi da iyali to an sauƙaƙa masa daga wankan zai iya zuwa ya yi taimama shi ke bai iya wanka saboda ruwa ya yi sanyi ba shi da mai dafa masa ba shi da gunda zai zuba da fafiyar ruwa kuma dama gauro ne shi ke nan an ba shi dama ya yi taimama a wannan lokacin idan gari ya yi ɗimi ko ya samu sarari sai ya wanka shi ke nan kuma ba su ya sake sallarsa ba amma mai iyali malamai sun ce dole su ya tanadi ruwa ko kuma ya yi ƙarfin hali ya je ya wanka da wancan ruwa wata yammumi rukusa shar'iyya lil udhu sai mala ce ita taimama wani sauƙi ne yi ne rukusa shari'a ce ta ba da sauƙi amma saboda wani uzuri haka kawai lafiyan ka kalau ba za ka taimama ko ga ruwa lafiyan ka kalau haka kawai ka ce za ka yi taimama kai sallah ba a yadda ba rukusa ce shari'a da uzuri wani sauƙi ne da shari'a ta kawo wa musulmai amma sai da uzuri uzurin shine kamar rashin lafiya uzurin shine kamar tafiya uzurin shine kamar janaba ta same ka baka da yadda zaka yi kai wanka saboda sanyi ko baka da inda zaka samu ruwan dumi ana fahimta ko a'a ga ruwan amma kafin ka je ka ebo lokacin sallar zai fita ko kuma a'a ga ruwan gunda zaka je ka ebo akwai wani abu mai cutarwa abu duk wani iya cikin dalilai da aka ce mutum zai yi kima an fahimci wannan shine rukusa shari'a da udri wa darura kuma da larura za ta sababa ka yace malai walaysa alwatu udrun udran sai waɗancan masu ra'ayin suka ce lalle kusantar iyalin ka kuma baya cikin uzurin da shari'a ta baka baya cikin uzurin da aka shirke ta yamma a kansa illa an yatadarr illa an yatadarrara bi tarkihi sai dai idan mutum zai cutu idan ya bar kusanci ga iyalin nasa dai da ya juzu da huhi da idin kan in larura ta shigo to an halatar masa a lokaci masalikud dilala wannan magana ta ce masalikud dilala qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fada yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ta'ala kullun iya nufin ku da sauki Allah bai nufin ku da tsanani bai nufin ku da kunci suratul baqara aya mai namba 135 wa qala wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj haka nan Allah bai sanya mu hukunci cikin wannan addini ba suratul hajji aya mai namba ta 78 an fahimci wannan atayammu taimama ya ake taimama a musulunci at-tayammumu lugatan huwa al-qasd abinda ake nufi da taimama a luga ta larabci shine nufi yine taimama ke al-qasd wa shar'an abinda shari'a take nufi da taimama shine daharatul turabiyya kamar wata alwala ce ake yin ta da ƙasa amma tusta'malu fil wajhi wal yadayni ana shafar fiska da hannaye kawai biniya istihbaha as-sala da niyyar a halattar ma da yin sallah baddalil wudu wanda ta canji alwala abu aw al-ghusl ko ta canji wanka abu wa huwa mashru'un bil kitabi was sunnah wal ijma ita kuma taimama shari'a ce a qur'ani da sunna da maganganun malamai an bayyana wannan taimama abu ne mai sauƙi ya mafi komai sauƙi cikin sakan biyar za ka iya tewa hannunka za ka buɗe guda biyu nan duka sai ka dafa ƙasa da ya tabbata ba da jasa akan ƙasa idan ka yi haka kana ɗaukowa za ka tafi da su biyun haka fiskar ka duka ka shafi fiskar ka iya gunda ake shafan alwala sannan idan ka gaba shafan fiskar sauran kuma sai ka yi haka ka cakuɗa hannunka haka haka haka shi ke haka mace wanda shi ne taimama kamar wani ana ba mu labarin lokacin da kujeran haji take wahala sai an yi interview sai an yi jarabawa a wata jiha ne ba zan faɗi jihar sai aka zo aka ce to jarabawa da za a ma ka samu aikin hanci ka sabunta mana da ake taimama kuma an gani da rawani har da rawani ana sanin akarar kallon. da yawa ne duk yana ƙasa ake samu kuwa ka samu ƙasa a sa hannaye a buga sai a shafi fiska a shafi fiska a shafi fiska sai a sake mai da hannayen nan a buga sai a shafi hannu a shafi hannu sai a sake mayarwa a shafi kai a shafi kunne kaga wannan ya faɗi ya rufe a gare gare mai ci jarabawa an bayyanta saboda ka taimama wannan ita ce taimama kawai kana tafiya tsugunnawa za ka yi ka dafa hannunka a ƙasa shikenan ana hurewa kamar yadda wasu malaman suka ce sai da in ka ebo abin da ake tunanin zai ma illa idon ka haka kamar yayi ko wasu tsinke da sauransu amma in gun ba wani tunanin wannan busewar ma ba a ce kai ba kana ɗaukowa za ka shafi fiskar ka da su gaba ɗaya hannaye biyu duka ka shafi inda ake shafan marara sannan kuma sai ka cakuɗa hannunka iyalin shi kenan kalas kuma ita ta yi ma ana so kana yin ta kai sallah da ba a san ɓata lokaci kana yin ta shiga kai sallah shikenan kawai ana fahimtar wannan abu na biyu kuma ba a yin sallan farilla biyu ce mama daya ba kamar alwala bane idan yanzu ka yi taimama bai sa larura ka yi magariba to ko da ba abin da ya samu taimama to idan isha ta zaki sai ka sake fita kai taimama ita ba a sallatar farilla biyu taimama ɗaya ba kamar alwala bane ba ana fahimtar wannan da sauran dai abubuwa da mun zo cikin karatu da za a ji insha sai malik ke cewa qala shaykhu rahimahullah malik Allah ya masa rahama yake cewa wa tayammum wa tayammum wa tayammumul musafir wa yatayammumul musafir fi ghairi ma'asiya farko wanda aka fara bawa dama ya tayamma shine matafiyi musamman tafiya irin da da wanda za a tafi a jaki ko a doki ko a gaba sai a yi tafiyar wajen awa hudu biyar ba a samu gari ba to irin wannan idan sallah ta sami ko ba ruwa sai ka sauko ka yi taimaka kai sallah ka fitar amma sai ma lace fi ghairi ma asiya tafiyar ba tafiyar saban Allah tunda ita taimakar kumanta a taribin ta an ce rukusa shar'iyya kuma shari'an bata baka dama ka tafi saban Allah an fahimta kaga ce wanda ya tafiyar saban Allah wannan saukin baya ce wannan saukin baya ce amma tafiya ta kasuwanci tafiya ta zumunci tafiya ta neman ilimi tafiya ta neman lafiya duk tafiyar da ta halatta a yi a shari'a to an baka dama ka yi tema in tema ta kama amma sun ce ban da tafiya sabon Allah an bai wannan shi ne fi ghairi masiya wal marid haka na marar lafiya an ba shi dama ya tema ma an gane ko li faridatin aw nafilatin an ba shi dama ya yi taimama ya yi sallan farilla ko ya taimama ya yi nafila wa ya taimamul hadiru sahihu lil fara'id hakanan mazaunin gida lafiyayye an ba shi dama ya yi taimama amma domin sallar farilla iza khafa khuruji waqtiha idan iya jin tsoron lokacin sallar zai fita an fahimta kamar magariba ita ce mai takaitaccen lokaci an zo za a yi magariba ba ruwa duk an zagaya kwasa-kwasa ba ruwa an je an je can wata unguwa a nemo ruwa kuma kafin a je unguwar a dawo za a ɗauka man awa guda to ya halatta ke taimaka kai sallar magaribar ka domin kafin a je a dawo akwai wani lokacin sallar zai fita ana fahimta yana iza kafa kuruju wakatiha amma wala ya taimamul hadiri sahihu lilafiya amma mazaunin gida mai lafiya ba zai taimama ya yi sallar lafiya ba yadda ba domin ita sallar lafiya tana lokaci mai tsawo a rayuwanka an fahimta amma sallar farilla lokacin ta takaitacce ne wadal juma'a haka nan ba a yadda ka yi taimama ka yi juma'a ba kamar wani zai ce to saboda ne me dalilin da aka halattar na yi taimama na yi sallan farilla kamar a za'ar la'asar magariba amma ba a halattar mun na yi juma da ita ba in dai lafiya ta gala waye gano hikima ha karatu ya ba ni kare kamata na yi ba da kuma zan ya halatta mazaunin gida mai lafiya idan iya jin tsoron lokacin sallah zai fita an ba shi dama ya ta yamma ya ji sallar farilla in dai akwai yiwuwar iya tsoron lokacin da zai fita kafin samu ruwa amma ba a yadda ya yi domin nafila ba shi shi zanje nafila tana da lokaci mai sau kuma ya ce ba a yadda ya ta yamma ya juma'a ba an fahimta to saboda ne ita ba farilla ba ce to da wani dalili sai suka ce domin ita juma'a a sati sau da yake yi kuma ya kamata ka mata shi tun daga asabar ya kamata ka fara yi wa juma'a shiri har juma'a a fahimta yasa suka ce juma'a bai halatta ka yi ta yawa ba inda ya biyar ta ko awa uku za ka ɗauka wajen neman ruwan alwala ka je ka nemo ai ka san lokacin kuma kana da intabal mai tsoka ba lokacin wannan shine dalilin da malamai suka faɗa wallahu a'lam wal juma'a wala janaza haka nan bai halatta kai ta yamma kai sallar jana'iza ita kuma domin ba fardu aini fardu kifaya ce ita sallar jana'iza ba dole bace akan kowa an wa'ansu kai sun daukewa wa'ansu illa iza ta'ayyanat alaihi aljanaza sai dai idan jana'iza ta ayyana a gare ka babanka ne a'a mamanka ne a wani kanin ka ne a malamin ka ne wani abokin ka ne a kuna da kusanci da shi to kuma ka samu kanka cikin yanayin rashin ruwa ko rashin lafiya to za ka iya taimaka sai kyautar da wannan sadar jiraita domin me domin saddu zari'a ko kuma a kyautata mu'amala ka ce ai ga wani ma ko sallaka bai masa ba to kaga sai a dauko kuma wannan kuma har a samu wani abu mara kyau yi to domin toshe kofar irin wannan fitunun sai shi ya ce kai in jana'izar ta zama tana da kusa da kai rashin sallar zai haifar da surutai sai ka ce to kai an ma su kifi ku duba hikima ta shari'ar musulunci ba hikima irin ta musulunci sai maliki cewa ko da ke mun zo gaba kuma lokaci yayi gaskiya za mu tsaya idan mun dawo ni mu taya sharhin wannan maganar da yi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya cikan mu Allah ya cikan mahaifin Allah ya cikan mu Allah ya cikan mahaifin Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ta'ala ka dade mu da lafiya da imani Allah ka dade mu da lafiya da imani ya rabbal alamin Allah muna roƙon ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu a tafarki madaidaici ya Allah ta'ala mana roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka bamu da muna mai albarka Allah ka bamu da muna mai albarka muna addu'an Allah ta'ala ya bamu da muna mai albarka ya azurta mu da ruwa mai alkhairi marasa lafiyar mu a gida ko asibiti suke Allah ya ba su lafiya kuma Allah da mu da lafiya da imani dukkan mu nan muna da bukatu abun Allah Allah ya biya mana abinda muke roƙon Allah na alkhairi Allah ya cima mana shi abinda kuma muke roƙon Allah na tsari Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya jihar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da sauran garuruwan mu na musulmi gaba daya wannan yanayi da ake ciki na kuncin rayuwa da tsadan kayan masarufi muna roƙon Allah ta'ala ya kama na sauƙin wannan bala'i Allah ta'ala kai ne kasan inda matsala take ya Allah Allah muna roƙon ka ji asalin matsala ka kashe ta ya Allah ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah mun tuba Allah mun tuba Allah muna tawassuli da dukkan ayyukan mu na alkhairi ya Allah ka sassauta mana ya Allah da gare ka Allah ka mana sauƙi da gare ka ya rabbal alamin Allah ka sanya tausayi a zukatan mu ya Allah Allah ka cika zukatanmu da tausayin junanmu ya Allah ya Allah ka cika zukatanmu da kawanar junanmu ya Allah ya Allah muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya wannan karatu da muke Allah ya sanya masa albarka Allah ya sanya ya zama to sanadiyar gyara kusakuran mu da cikin addini kuma Allah ta'ala ya sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira akwai wani bawan Allah kamar yadda bana ya sanar da ni cewa iya halartar wannan majalisi namu da sauran inda muke karatu tuka to ya samu jarrabawa shagonsa na kasuwa ya kone a kasuwan katako ya samu jarabawa ta gobara yake neman addu'ar mu akan Allah ya mayar masa da alkhairi muna roƙon Allah ta'ala abin da ya rasa na wannan jarabawa Allah ya mayar masa Allah ka masa hanyar buɗe a kusa ya Allah kada ka durƙusar da shi dan wannan jarabawa ta faru ya Allah ya Allah ka ɗora shi daga gare ka ya Allah Allah ka mayar masa linkin balinki fiye da abin da ya rasa da shi da dukkan waɗanda suke da irin wannan matsaloli cikin rayuwar mu ya Allah yan kasuwar mu Allah ya sa albarka cikin kasuwanci ma'aikata Allah ya sanya albarka cikin albashi masu aikin karfi haka mu kuma Allah ya sa albarka cikin karatun mu da ilimin da sauran rayuwar mu gaba daya muna addu'a ga wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya karba addu'o'in su biya musu bukatun su na alkhairi mahaifansu da namu Allah ya ji kansu ya gafarta musu zuriyarsu da tamu Allah ya shirya su ta farki madaidaici Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم